بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu muna gode wa Allah da ya tsawaita rayukanmu ya kawo mu wannan dare na litini 20 ga watan rajab bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1443 daidai da 20 ga watan 2022 miladiya a wannan masallaci namu na Darul Harifi Salafiya a cibiyarmu ta dabul harifin salafiya wanda babban malaminmu baban abdurrahman muhammad awal adam albani ya assasa allah ya gafarta mishi ya mishi rahama muna ajin koyon karatun alkur'ani mai girma ne ajin da malam ɗin ya sanya wa suna ajin malam ya hayayola kuma wannan shine zama na 26 taken ajin shine alkur'ani mu'ujizar mu'ujizozi a jiya mun fara farkon suratul fajiri yau muka tsaya aya ta goma sha shida yau kuma allah da za mu ci gaba daga aya ta goma sha bakwai sai dai kafin nan kame da al'ada ajin take za mu kuma makaranta suratul fatiha sannan sai mu dawo makaranta daga farkon suratul fajiri zuwa inda muka tsaya sai mu ɗaura karatunmu ne yawan allah yadda allah ya taimake mu allah ya mana muwafaka ya mana jagoranci أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيامسكم أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين karanta gaba daya bismillahirrahmanirrahim
alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
sai mu karanta suratul fajr daga farko zuwa inda muka tsaya jiya ko
bismillahir rahmanir rahim wal fajr wa layalin ashr wash-shaf'i wal watr wal layli idha yasr هل في ذلك قسم لذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصحر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن
na'am a na aka tsaya za a ci gaba daga inda aka tsaya insha Allah
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون يحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر ذكرا يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنه ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحب يحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون أهدي بل لا كرأتي بل لا كلا بل لا mutum zai iya tsayawa ya ce kalla sai ce balla amma haɗewa ya fi a daidai saman za a ga an yi da sadu da lamun lamun ɗin kuma an mata wani an haɗa ta kamar da ya'un wanda ta lankwasa ta koma baya ana nufin idan mutum ya wuce da karatu ya fi kenan wasilatu aula ko mutum ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim yafi amma inda za a karanta kalla balla tukrimuna al-yatim duka yayi ko amma hadewa wannan alamar da sad da lamun lamun din da ya'un hada da ita wadda ta yi baya bindin lamun din yayi baya to alama na cewa a hadi da karatun ya fa a tsaya a ce kalla sannan a ce balla tukrimuna da tim mutum ya hada karatun kamar da muka karanta kalla balla tukrimuna yatim na wala tahabuna wannan irin wala dalin ne ko kai tsaye ha aja sosai gwargwadon harka shida sannan a sauka da shadda akan wannan body ready bod wala tahabuna yadhununa haka wala dhallin tudin wala tahabbuna ala ta'amil miskin ala ta'am ta ta'um ba da ba ta ta ta ba da ba ala ta'amil miskin wa ta'kuluna ta'kuluna ka a ce wa ta'kuluna a daure wannan alhamza da kyau ta'kuluna وتأكلون التراث تأكلون تأكلون التراث الثا كو أقول هذا إتا وتأكلون التراث وتأكلون التراث ثا da sa'un da zalun da zuwa durin tsaye ne kuma galibi a yaruka ba mu da su sai mun koya tsinin harshe ya taba ainihin wato kaifin haƙoran gaba ka sa sa tura sa summa وتأكلون التراث أكلا لما أكلا لما أكلا شما دوري كاتي أكلا كو wannan kafin ɗin ya kanta skuni ne aklan wa ta'kuluna turatha aklan ka a ce akalan an an faɗa ka an yi fataha kenan ko aklan lamma a haɗe shi ma aklan lamma Allahumma akan wannan mimun ɗin za a ga akwai shadda to za a tsaya ɗanyi gunna a kanta atlan lamma lamma ko da inda mimun da nunun suke idan aka gansu da shadda ko a wurin wucewa da karatu ko a wurin tsayawa kamar shigen nan to za a yi musu gunna a ji haka sufofinsu ne wata kuluna turafa aklan lamma lamma sadar mimun ɗin tana da shadda ko وتحبون المال ح وتحبون المال حبا جما وتحبون المال تحب ح كاتي وتحبون ح وتحبون المال حبا in an kalla za a ga akan ba'un din da shaddan nan akwai fataha guda biyu fatatan ko amma ɗaya ta fi ɗaya gaba ko ba haka ba alamar za a yi mai kinan gunna hubban jamma hubban jamma kar mutum ya zo ya wuce kawai ya ce hubban jamma ba haka da karatu take ba wannan alamar dama ana yi ne idan kaga wani wasali ya ɗanyi gaba da wani wasali alamar za a yi gunna kenan hubban wannan haka kuma da take karatun da ake mishi tajawidi ya fi wanda ba a mai tajawidi ko ba haka ba Allah ya taimake mu wa tuhibbuna al-mala hubban sai a ce jamma shi ma kamar lamma حبا جما وتحبون المال حبا جما كلا كلا إذا أكوي مدكو كلا إذا ذال أكي أي ذال ذا بازابا بإذا دكتب إذا ذا da tha da za da wa ‘yar uwar ɗa'un duri ɗaya ne kalla idha dukkatil ardu idha dukkatil ardu abwad idha dukkatil ardu dakkan dakka dakkan dakkan ya kamata a ce to amma saboda ana tsayawa akan wannan sai a ce dakka kaman saffa lamma ko idan za a tsaya akan masu fata guda biyu ana tsayawa ne da guda ɗaya da alifu كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك غمدنا وجاء ربك والنميم أكور راتا كابن نميم الأرض راؤنت الأرض أكور راتا الأرض الأرض سود أبن نبي بينت مفتحني إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك ra ita ma a kawarara ta da kyau ra duk inda take da fataha ko zamma mutum ya kawarar harshen shi ra ko ru amma inda take da kasra a siranta ta ko kamar fir'auna ko kuma abinda mai biyo biyo bayan ta mai kasra ne ita ko mai sukun kamar da muka aje kenan fir'auna fir za ka ji an siranta ta kenan fir'auna amma anan kuma za a kawarata waje a rabbuka ra ra kar mutum ya ce rabbuka kawai waje a rabbuka to wannan da yarukan mu kenan amma balarabe idan ya ganta kuma a ka'ida karatu alkuran sai waje a rabbuka rabbuka rabbu ba rabbuka ba kawai ra waje a rabbuka wal malaku soffan soffa waje a rabbuka wal malaku soffan soffa me yasa aka ce soffan aka yi gunna saboda me fataha guda biyu sannan mene ɗaya ya fi ɗaya gaba ko to alamar za a yi gunna kenan shi sai ake soffan soffa ko na'am waji'a yawwa me yasa ba a ce waja'a ba alhali kuma ga jimin aka yi mata wasali kasa kuma ga wani alifu saboda me saboda a sukunu tam ko complete cycle akan wannan ji a ɗin kaga wasali ƙasa ji sannan kuma ga alifun alifun ɗin amma me a kansa duk inda aga an yi wa harafi sukuni kewaye gaba da alkur'ani to ba a faɗi ba a furci da shi yana nan a rubuce ko yanzu alaran ma zai rubuta alkur'ani dole ya rubuta a haka ka'ida ke na rasmiya ta rubutun alkur'ani amma in ana karatu ba a jin shi ba za a faɗe shi ba yanzu inda ba dan wannan alifin da aka mai complete in aka baka aka ce karanta nan inda ba wasu lima misali za ka ce waja'a ne kawai ko ba haka ba to waji'a ne wannan alifin din da yake da ɗauri gaba ɗaya da'ira cikakkiya to ba a faɗinsa gaba ɗaya waji'a yana wurin amma ba za a ji shi ba gaba ɗaya kamar bayanan ne ko waji'a ga madda kuma ji'a yawma idhin bi jahannam waji'a yawma idhin bi yawma idhin kasratani ne asali amma daya daga cikin kasratan da sai aka mai ta kamar ne mimun alamar gunnan tana kama da mimun kenan suna ce mishi al-iqlab ba na so dinga faɗin hukuncin hukuncin saboda a hankali a hankali a hankali mu iya karatun abin da yake wajibi shine kowa ya iya karatu da tajawidi amma ilimin ka san wannan kaza izhari da za mu yi kilabi kala kala su gura ba ba dole bane amma mu duka za mu yi da izinin Allah za mu fara sanya tushe mai kyau ne kowa iya kunce kuncen a bakin Allah yadda sannan kuma sai mu dinga faɗin kunce kuncen sunayen su kaɗan kaɗan Allah yadda Allah ya taimake mu yawa saboda irin matakin ajin da muke karantarwa Allah ya taimake mu Allah ya mana muwafaka waji'a yawma idin bi yawma idin bi gunnar tana komawa ta kama da mimun ne shi yasa a maimakon kasaratan sai mimun sai kasara guda ɗaya aka bata a da take ɗaya kuma sai aka canza ta ta zama ne kamar mimun yau ma idin din tana yin kamar tana canzawa kamar mimun ne shi yasa aka yi ta haka waji a yau idin bi jahannam ba irin gunna ba ce ta saffan saffa yau idin bi za ta kama da mimun idan an zo yin ta waji a yau idin bi jahannam jahannam za a yi gunna akan wannan nunin ɗin ko jahannam to wurin tsayawa ne shi ma idan an wuce ya fi amma lura da numfashi da yanayin mutane muna da yawa da dattawa da matasa da kowa to gara mu dinga tsayawa nan mu muka zo koyon karatu da abin da muka ga ya fi sauki shi zamu yin Allah yadda me ya kuma ce waji a yawma idin bi jahannama yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra sai mu ci waji a yawma idin bi jahannam ya fi mana saukin Allah yadda to bi jahannam yawma idhi yatadhakkar yawma idhi ya za a ga wasu guda biyu ne akan yawma idin akan zal din nan ko amma ɗaya ya fi ɗaya matsawa gaba alamar me kenan gunna yawma idhi ya idhi ya a hanci yake take fitowa gunna yawma idin yatadhakkarul insan yatadhakka adhal akula da ita ko da yaushe dhakkaru arra tana da dhamma ne dan haka za a kaurata dhakkaru ru ru ka ce yatadhakkaru kawai a saki baki sai mutun ya dan kaurar harshen sa kadan yatadhakkaru ru ru yawma idin yatadhakkarul insan insan wannan nunin babu komai akan ta diyayin da aka ga nunin babu komai a kanta alama cewa ɗaurariya ce kuma alamar gunna ake mata ko insan insan kar a wuce a ce yau ma'idi ya tazakaru da insanu a a ɗan tsaya kaɗan yau ma'idi ya tazakaru insanu wa anna anna ga alunan ɗan ƙarami akan anna ɗin ko haka za a karanta wa anna wa anna ay gunna akan nunun wa anna lahu dhikra dhikra wannan round din mai fataha ne naka za a kaura ta dhikra a daure kafin da kyau wa anna lahu dhikra ka ce zikira ai wa kafin din kasra shine kusakurin da ake ji ba zikira ba dhikra a daure kafin din tamau tunda baya daga cikin waɗannan harufa guda biyar waɗanda ba a daurewa ko dubu jet kenan يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت قا كلا ce ka ko ko ko balarabe bai cewa ka sai dai mene ko ka kuma ai kwa ya yawa shi kuma kaman kwa kwa ko ya yawa ka ce kwa wa qala allah ya laitani qaddamtu ya yawa baina baina qaddamtu ka ka ce qaddamtu kaga qaddamtu da yaran garin mu kenan amma kuma ka ce kwaddamtu shi kwaddamtu kwaddamtu kawai kwaddamtu ya kulu ya laita ne kwaddamtu li hayati ha li hayati fa yau ma'idin la yi wa'azibu azabahu ahad fa yau ma'idin la yi wa'azibu al'ain la yi wa'azibu ka ce la yi wa'azibu la yi wa'a la yi wa'azibu azabahu ahad bayan azabahu ba da ha bayan hawan din za a ga wawun a ƙasa can sannan akwai alamar tafiyar tsutsa alamar madda kenan ko za a ce yawma idin la yu'azibu azabahu ahad ahad yadda muka saba da qul huwallahu ahad kalkala kenan saboda dalon din za a tsaya akan ta za a tsaya akan ta za a yi mata sukun ba a daure ta ram sai dai a shafa mata wasalin da ya biyo bayan ta kai tsaye shine na hawan din nan ahad fataha kenan ko فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق يوثق الثا كأتي يوثق يوثق السين كيرنكو يوثق ثا ثا ولا يوثق وثاقه وثاق وثاقه أحد أحد يا أيتها النفس المطمئنة ya ga madana ayyatu han nunun mai shadda ko inna ya ayyatu han nafsu kar a ce ya ayyatu han nafsu a dan tsaya kaɗan a daidai wurin ainihin nage kamar harka biyu ya ayyat ya ayyatu han nafsu haka يا أيتها النفس المطمئنة تقى مطمئنة كاف ضاء أنسى من ميم دميني da dhamma da haka kalkala zamu karkatar da ita tai kama da dhamma mutto mutto tai kama da an shafa ma wannan tsawon din mene dhamma ɗan karama amma ka a ce mudu kaga aka ce mudu an yi dhamma kenan khalis ko mutto mutto yafi kama da ainihin wasalin da ya biyo bayan shi duk da mun yi magana a can baya wasu malamai suna ganin ko da yaushe kamar fataha ne amma yi kamar wasalin da ya biyo bayan harafin kalkalan ya fin Allah yarda Allah shi ne mafi sani moto moto ya ayyatuhan nafsul moto moto moto ma inna inna ga shadda nan akan nunin za a yi gunna sannan kuma za a tsaya irin alqari'ah kar mutum kuma ya wahala da kanshi motoma inna ya yi yawa motoma inna ha babba ita ce abafal hurufi ita tafi komai saukin faɗi ma da siffofinta ba matsala motoma inna na ka a ce motoma inna mutum ya shanye ne in ya ce motoma inna ya shanye kenan motoma inna na na kaga za a ji ta amma ba tare da wahalar da kai ba ji'i. to a yau ma wannan irji'i wannan ra'un din ita ma a kaurara ta ita ma a ce mata iw iw akwai wahala kaɗan iwji'i kar a ce irji'i iw a kaurara ta iwji'i ita ma ta fita daga cikin kunce-kunce ra'un da muka sani cewa in mai kasra ne biyu bayan ta za a mene za a siranta ta ko in tana da school amma wannan da ire da 'yan uwanta nan gaba da za mu same su ana kaurara su ne irji'i irji'i haka za a karanta ka a ce irji'i iw iw a kaurara ta da ƙarfi ra'un ɗin irji'i ila rabbiki ra ila rabbiki radiyatan mardiya radiyatan mardiya mardiya sai mutum ya lura da kyau wurin mardiya za a ga ra'un ta haɗe da zanu haka ne kamar rubutun ya haɗe wuri ɗaya ma to wannan ba rubutu ne haka yake mardiya radiyatan mardiya za a yi gunna a kan mimun fada kuli fi ibadi fada kalkala ne ka ce fad kuli fada fada ko fada kuli fada da saboda abin da ya biyo bayan dalon nan mai fataha ne fada kuli fi ibadi wada kuli jannati jannati Allah ya taimake mu a amsa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ذا با ذكرى با ذك ذا كو يوا وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي
karanta
Wow. lokaci ya kusa ƙure mana za mu karanta gaba ɗaya insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim je mun karanta zuwa aya 16 yau kuma Allah ya ce kalla balla tukrimuna al-yatim ba yadda mutane suke tsammani ba idan Allah ya ba mutum arziki cewa yana son shi kenan ko kuma idan bai bashi ba Allah ya wofintar da shi ba haka bane Allah ya ce ba kwa mutunta marayu ne a cikin al'amarin ku maraya shi ne wanda baban shi ya mutu ko baban ta ya mutu kafin ya balaga wala ta habuna ala ta'amin miskin sannan ba kwa kwadaitar da juna akan ciyar da miskinai talakawa ba kwa wannan aikin na Allah wanda shi ya kamata ku dinga yi ba shagaltuwa da cewa Allah ya baka kuɗi yana son ka bane ko kai ka wani daraja ko kuma in bai baka ba kana ganin ba kai bane ku shagaltu da girman marayu ku shagaltu da ainihin kwadaitar da 'yan uwanku su dinga ciyar da 'yan uwanku marayu miskinai wata kuluna turasa aklan lamma Allah ya ce kuna shagaltuwa da cinye dukiyar gado cinyewa gaba daya za a rasu a bar mutum gado na yara ko mata sai idan ne cinye wato hibbuna almala hubban jamma sannan kuma kuna son dukiya soyayya da ta wuce gona da iri so na ya wuce gona da iri sai mutum ya je ciwo haramun kalla to ku sani idan kuka ci gaba da irin waɗannan ayyukan za ku gane kuranku idan dukkatin ardu dakkan dakka yayin da za a girgiza ƙasa iya girgiza wanda muka bayyana gaba ɗaya a mai da ita gari ta kuma ba tudu ba kwari ana ganin kowa waje a rabbuka wani malaku saffan saffa sannan ubangijinka ya zo da shi da mala'iku mala'iku su zo sahu sahu allah zai zo bayan an tara mu gaba ɗaya a filin tashin alkiyama allah zai zo da kanshi sannan kuma la'iku za su zo su kuma sahu-sahu yadda allah zai zo shi ne san yadda zai zo ɗin ko wannan aƙida ce ta ahalus sunnati wal jama'a cewa maji'ur rahman ko maji'ur rabbi allah zai zo ya hisabi waji a yau idin bi jahannam a wannan ranar za a zo da wutar jahannama kamar da harifi ya gaya mana harifin bukari mala'iku miliyan miliyan biliyan hudu da dubu ɗari tara da miliyan 900 ka in ka lissafa mala'ikun da suke rike jahannama katta kuku ce kamar yadda hadisi ya zo da shi biliyan hudu da miliyan 900 za su dinga rike jahannama duk wanda yake ganin ya gagara to ga fili nan ga mai doki Allah ya tsare mu za a ji abin da zai kasance wani wannan firgicin ba zai kama shi ba Allah ya ce yau ma idhi yatadhakkaru al-insan a wannan rana ne dan adam zai ta tintintini mutum ya ta tuna duk abin da kai kamar yanzu ne aka an barawo ko mai laifi duka fa yana tuna abin da ya shiga can ya shiga can yanzu gashi an kama shi sai harbi duk suna tunawa Allah ka tsare mu Allah ka kare mu ya tazakkaru al-insanu mutum zai ta tuna abin da yayi wa anna lahu dhikra Allah ya ce ina wannan tunanin ba zai amfanar da shi ba ya za mu a ci wannan amfanin lokaci ya gure ba lokacin tunanin ba ne yanzu ne lokacin tunanin ko ya kulu ya laita ne zai dinga cewa ya kai cuna wannan mai laifin qaddamtu li hayati ina ma na gabatar da aikin alheri saboda wannan rayuwa da nake gani ta aljanna ta morewa ina ma na aikin alheri saboda wannan rayuwa ta gaba ta lahira wanda ita ce ta gaske ba a mutuwa Allah ya ce fa yawma idin la yu'adhibu 'adabahu ahad a wannan rana babu mai irin azabar da Allah zai yi wa waɗanda suka saba mishi azabar da Allah zai yi wa mutane mutanen banza ba wanda yake iya wannan azaba saboda tsananin ta irin azabar Allah ce wala yuthiq wathaqahu ahad babu wanda zai yi wa mutane mutanen banza irin daurin da Allah zai sa a kama su a kama kafa a hada da hannu a kama kai a daure ram zamu ji ayoyin gaba ku zuwa fagullu ko Allah ka tsare mu irin azabar da Allah da irin daurin da zai yi a wannan ranar babu wanda ya taba yin su babu wanda kuma zai yi a wannan rana sai Allah ya ce ya yato hannafsul mutma'inna ya ke rai wanda ke cike mai cike da natsuwa ran mumini kenan mutumin arziki irji'i ila rabbiki ki koma zuwa ga ubangijin ce radiyatan kina mai yadda da abin da Allah zai baki na sakamako da aljanna da morewa mutum abin da za a bashi sai ya ce kai ya yi haka duk burin ɗan adam nan sai an kure shi Allah ka samu na ciki mardiya bayan mutum ya yarda da Allah da abin da ya bashi na sakamako shi ma Allah ya yarda da shi radiyallahu anhu wa radu anhu kenan Allah ya yarda da mutum ga ni'ima ga jin daɗi wanda bai yankewa ga yarda Allah Allah ka samu na ciki Allah sai ce fada kuli fi ibadi ki shiga cikin bayina na gari wada kuli jannati ki shiga aljannata wannan malamai suka ce ana faɗa wa mutum yayin mutuwa da kuma a ran tashin alkiyama ya rage kawai cinikin kwaya ɗaya ne mutum ya zama mutumin kirki in na kirki ne mutum ya sani in na banza ne ma ya sani ko wala ya nemo rabbuka ahada duk wanda mutumin kirki ne za a gaya masa wannan yayin mutuwa sannan kuma ran tashin alkiyama Allah zai gaya mai wannan Allah ka samu na cikin wanda za a gaya mai wannan magana Allah kai mana muwafaka abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka